بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ديا قوة صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka fara gabatar da karatu makon da ya wuce a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta mu'assasatu salafiya da ke cikin unguwar gandun albasa a cikin birnin kano kamar yadda muka fara gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na al-mu'taqadis sahih alwajibu ala kulli muslimin i'tiqada littafi ne wallafar babban malami abdulsalam ibn barjis ibn nasir ali abdulkarim mun yi mukaddima a satin da ya gabata da haka za mu shiga cikin samimu dars a cikin wannan darasi na ainihin wato farko kenan a cikin karatun قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية abin kudurcewa ingantacce game da ɗayanta Allah a rububiyya al-mu'taqadu sahihu abin da ya kamata a ƙudurce ko ya wajaba a ƙudurce shi ingantaccen ƙuduri game da abin da ya shafi tauhidin rububiyya malai ce ya ataqidu ahlus sunnati wal jama'a ala wato anna Allah ta'ala wahdahu mutafarridun bil khalq wal mulki wat tadbir ya ce ahalus sunnati wal jama'a wanda satin da ya wuce a mukaddima malam ya gaya mana suwaye masu wannan ainihin wato tambari ya ce su ahalus sunnati wal jama'a suna ƙudurcewa annallaha ta'ala cewa lallai allah maɗaukakin sarki wahadahu shi kaɗai ne mutafarridun bil khalqi wanda ya kaɗaita da yin halitta wal mulki wanda ya kaɗaita da mulki wattadibiri wanda kuma ya kadaita da gudanar da mulki din wannan shine aqida ahlus sunnati game da dayantakar Allah lalle sun yarda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yayi halitta kuma shi adda mulki kuma gudanarwa tana komawa zuwa gare shi subhanahu wataala qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbi ubangiji ta'ala ce inna rabbakumullahu lallai ubangijinku abin bautarku shine Allah idan ba ku waye wane ne shi ba alladhi khalaqa samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana shida thumma stawa ala al arsh sannan ya daidaita a al'arshi yughshil lailan nahara shine cikin kaddarawarsa ke sa dare ya lullube yini ya tulubuhu hafifan yana neman sa ya lullube shi kuma cikin gaggawa wa shamsa da rana wal qamara da wata wan nujuma da taurari musakharatin bi amri dukkaninsu ababen horewa ne horarru ne bisa al'amari da umarnin Allah ala ku saurara lahul khalq wal amru halitta tasa ce gudanar da halitta kuma nasa ne tabarakallahu rabbul alamin ubangijin talikai albarkasa ta yawaita to kaga a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa shi ya yi halittar sama shi ya halicci ƙasa ka dubi girman waɗannan manya-manyan halittu Allah ta'ala ce ya halicce su ne cikin kwana shida ba don Allah maɗaukakin sarki ba zai iya halittar su ba cikin lokaci guda sai don haka hikimar Allah maɗaukakin sarki ta gudana akan ya halicci sammai da ƙasa cikin kwana shida sannan ubangiji ta'ala kuma ya daidaita akan al'arshi kagan ka duba halittar sammai da ƙasa suna daga cikin abin da ke nuna rububiyar ubangiji da kasantuwarsa a matsayinsa na wanda ya yi halitta cikin ababen da ya halitta ma ga wasu manyan halittu da babu mai musunsu babu mai inkarinsu ga sunan a zahiri suke kowa yana kallon sama da girmanta da irin abin da ta ƙunsa kowa yana kallon ƙasa da girmanta da abin da ta kunsa to duk ubangiji ta'ala shi ya halicce su don haka ahlus sunnatu sun yarda cewa Allah ta'ala shine mai halitta sannan shi ke mallakar halitta din domin a ƙarshe ya ce da ranar da watan da taurarin ba su da ikon yin wani abu sai in Allah ta'ala ya ba su dama su don haka dukkaninsu ababen horewa ne da umarnin Allah duk rana lokacin da kake ganin tana hudowa ta faɗi lokacin da take hudowa umarni ake bata bata isa ta hudo ba sai lokacin da aka ce ta hudo ta lokacin ta inda aka ce ta hudo bata isa ta faɗi ba sai daidai lokacin da aka umarce ta aka ce ta faɗi da haka lokacin da Allah ta'ala ya so ya canza mata tsari ba ka ganin alkiyama za ta tsaya sai kuma a ce ta fito ta inda take faɗuwa dan a nuna ma cewa ita ma ba ta da wani tasirifi ba ta da ikon ba ta da katabus sai yanda aka yi da ita da haka wannan yana nuna ashe halittar da gudanar da ita ba a hannun kowa yake ba yana hannun shi wanda ya halitta wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha Allah madaukakin sarki yace mulkin sammai da mulkin ƙasa lillahi din na Allah ne babu wani mai mulki da ya isa ya mallaki wannan irin babbar halitta ta sama da ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki da haka mulkin samai da mulkin ƙasa lillahi din na Allah ne shi yasa ya khluqu ma sha yana halittar abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ta'ala ya ce saboda wannan ganin dama da sai abin da ya ga dama yake halitta shi sa ya ga dama ya halicci mata ya ga dama ya halicci maza ya ga dama ko kuma ya bada ya'ya maza ya bada mata ko ya hada ko kuma ya hana duka suratu shura aya ta 49 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir lahu mulku samawati wal ard mallakat sammai ko mulkin sammai da ƙasa lahu nasa ne Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi shi yasa yake rayawa wa yumitu kuma ya kashe wa huwa kuma shi Allah maɗaukacin sarki ala kulli shay'in akan komai kadirun mai cikakken iko ne kaga waɗannan dukkaninsu suna tabbatar da tauhidu ar-rububiyya shi yasa sai malai yace wannan suratul hadid aya ta biyu wa hadha tauhid shi wannan tauhidun tauhidin rububiyya huwa al-musamma bi tauhidin rububiyya shine dai wanda ake kira da tauhidin rububiyya wa huwa mustaqirrun fi nufusil bashar wannan wani irin tauhidi ne tabbatacce a cikin zuciyar bil'adama cikin zuciyar dan adam la yunazi'u fihi ahadun minan nas babu wani daga cikin mutane da yake ja'in ja game da kadaita Allah a tauhidin rububiyya an fahimta ko musliman kana au kafiran musulmi ne mutum ko kafiri ne mu dama musulmi ba mu da ja to ko shi kafirin da yake da ja to shi ma ya sallama wa Allah a tauhidin rububiyya ya yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa shi yake rayawa shi yake kashewa kama ƙala ta'ala anil kuffar kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa game da kafirai ya ce wala'in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah Allah ta'ala ya ce wallahi da za ka tambaye su su kafirai man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allah wallahi ba su da wani jawabi ba su da wata amsa face su ce maka Allah ne Allah ta'ala ya tabbatar da su kansu sun yarda cewa Allah shi ya halicci samai shi ya halicci ƙasa kamar yadda ya faɗa haka cikin suratul luqman aya ta 25 wa qala ta'ala anhum aidan bangiji ta'ala ya kuma faɗa game dai da su kafiran har wa yau yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ta'ala ce da yawa yawansu ba su yin imani da Allah face suna yin ingausa da shirka da yawa daga cikinsu su mutane ba su yin imani da Allah su tsaya iyanan illa face kuma wa hum mushrikuna kuma za ka same su suna yin shirka to kaga kenan anan mai wannan aya take nufi tana nuna sun yi imani da rububiya amma ba su yi imani da uluhiyya ba sun yadda Allah shi ya waɗannan halittun gaba ɗaya amma ba su yadda su ɗayanta shi da bauta ba shine wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ga su dai sun yi imani a madadin su yi imanin duka to sai Allah ta'ala ce yawancin su ba su yin imani da Allah face kuma suna yin shirka shirka shine sun yadda da rububiyya amma ba su yadda da uluhiyya ba قال مجاهد وانا آية تنسي سورة يوسف آية تدريد شدا قال مجاهد ما لم مجاهد رحمه الله يجي إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره ما لم مجاهد يكي إيمانهم إيمان الناس qauluhum shine faɗin su tunda an ce yawancin su ba su yin imani da Allah sai suna shirka to me imanin nasu sai malam mujahidi yace imanin su shine qauluhum faɗin su Allahu khaliquna su da bakin su shahida shahidun min ahliha su da kansu sun ce ubangiji Allah shine mahaliccin mu wa yarzuquna kuma shine yake azurta mu duk wanda ka gani da arziki ko na yaya ko na karatu ko na mulki kowane irin arziki sun yarda Allah ne mai azurtawa wa yumituna sun yarda cewa ba neca ba ne Allah da ala shi ne yake kashe mu fa hadha imanu ko shakka babu wannan ai kaga imani sai kaga kamar mutum musulmi ne saboda ya yarda Allah ne mai halitta ya yarda Allah ne mai azurtawa ya yarda Allah ne mai kashewa to ai kaga kun yi ittifaki da shi anan to amma inda giza yake saka shi ne ma ashirki ibadatihim gaira tare da hada shi da wani abotarsu in sun tashi bautar kuma sai su haɗa Allah da wani kaga da abin da zai fi kyau ya zama ya yi macin yadda suka yarda da Allah shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayawa to ina ma a ce kuma sun haɗa da cewa ba wanda ya dace ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai shi to da sai a tafa musu ko a yi musu kabbara ko falam yakun falam yakunil mushrikuna يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق falam yakunil mushrikuna mushrikai ba su kasance ba ya ataƙiduna suna ƙudurcewa anna alihatahum cewa allolinsu iyayen gijinsu musharikatun lillah ababan shirka ababan tarayya ne ga Allah fil khalqi a cikin halitta ba su taba cewa haka ba sun yadda ababin halitta ba su kawo ba kansu ko allolinsu sun hada sun yi wa Allah shirka a babin halitta ba ba su yi ba bal kanu ya ataqiduna bari ma sun kasance suna kudurce anna zalika cewa hakan ma'ana halitta lillahi wahda halitta ta Allah ce shi kadai wa anna alihatahum sai dai hakika iyayen gijin nasu yutawassalu biha ana yin kamun kafa ne da su ilallahi don su kai su zuwa ga Allah an fahimta iyakarta kenan su ba su taɓa cewa allolinsu abokanan tarayya Allah ne wajen halitta ba wajen halittar sammai da ƙasa da sauran halittun Allah bal abin da suke ƙudurcewa shine wannan babin Allah shi shi kaɗai ya kaɗaita a wannan babin iyayen gijinsu su kuma suna yin kamun kafa su tsanantu su yi tsani da su ilallahi don su kai su zuwa ga Allah wato takhadu kuma ana riƙar wa'annan iyayen gijin shufa'a a matsayin masu beli a matsayin masu neman alfarma inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala su haka kawai suka rike su in an tashi lokacin da al'amura suka rincaɓe to waɗannan allolin su sun san irin yaren da za su yi wa shi babban Allah wal iyazu billah don haka su su zo su yi iyayen da za su yi su kwaci waɗannan da suka ɗan kama su don su kai su zuwa ga shi Allah babban don haka tuttakhadu ana riƙar suna riƙar su ne shufa'a a matsayin masu nema musu alfarma عند الله تعالى أو جن الله تعالى كما قال تعالى كما يند الله تعالى يكتوى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله تعالى يتي ألا كسورا لله الدين الخالص تاتتشن الديني دباب إن قوسا لشركة أنا الله wanda ku ake hada shi da shirka wannan ba addinin Allah ba ne shi ainihin addinin Allah shi ne wanda aka tsantsanta Allah da bauta ba hada shi da wani ba ba a yi nis ba walladina takhadhu min dunihi awliya waɗannan da suke riƙar wasu waliyai wasu majibinta al'amuransu min dunihi koma bayan Allah din ma na abuduhum in an ce me yasa ba za ku bautata wa Allah shi kaɗai ba tunda kun yarda shi yayi halitta shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake azurtawa shi yake talautarwa shi yake bada mulki shi yake kaskantarwa shi yake dagawa tunda duk kun yarda da wannan me zai hana kuma ku zo gaba ɗaya ku bautata masa shi kaɗai sai su ce to ai ba wai ku sai ku zo ku dinga yin shirka kuna bautar wani Allah su ce ma na abuduhum ba fa bauta musu muke ba illa li yuqarribuna sai dan su kusanta mu ilallahi zuwa ga Allah zulfa kusanci to so muke mu zama makusantan Allah mu mun yi datti mun yi datti ba mu da imani ba mu da irin ibada ba mu isa ba mu je mu kusanci Allah amma su waɗannan tunda su tsarkakakku ne suna kusa da Allah to so muke mu rabe su dan su kai mu zuwa ga Allah an fahimta su a hauka da rashin tunani irin na su masu bautar wani Allah kenan wannan aya tana cikin suratu zumar aya ta uku wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace in ka duba can dan gefe yace i'tiqadul mushrikina أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله لا أنها تخلق وترزق خلاصر واتشان قبل دموها كرنتا سوء أكيد مشركي أن آلهتهم سنية دتشوا إيا ينججنسو يتوسل بها أنا ينساني نيدسو إلى الله زواج الله la annaha takhluqu wa tarzuqu ba wai suna nufin cewa allolinsu ko ababen bautarsu suna halitta ko suna azurtawa ba ba cinya ba kafan baya wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace qul أرأيتم شركاء شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Allah ta'ala ce kul tambaye su a ra'aitum ka ce ku bani labari shuraka a kumul ladina tad'una wa'annan abokanan tarayyar ku da kuke kira kuke bautata musu min dunillahi koma bayan Allah ka tambayi su wannan abubuwan da kuke bautatawa mutane ne duwatsu ne aljanu ne a'a bishiyoyi ne ko menene kuke hada shi da Allah kuke shirka da shi kuna kiransa lokacin da kuka shiga uku kuna neman ya kawo muku agaji ko taimako to ku bar Allah madaukakin sarki tambaye su aruni ma za khalaku su nuna mun aruni ku nuna mun ma za khalaku su ne suka halitta ubangijin mu da muke bauta gashi nan duk duniya ta sallama shi ya halicci kaza shi ya halicci kaza su wa'anda kuke kira ku bar Allah muna tambaya ku ku nuna mana me suka halitta min al-ardi aban kasa daga cikin kasa su menene nasu me kasan su wani irin gudunmawa suka bayar wajen halittar da Allah ya saukar a bayan kasa am lahum ko kuma suna da shirkun wata tarayya fi samawati wajen halittar sammai ne ma'ana ba a ƙasa suka ba da gudunmawa su bakila sun taya Allah wani aiki sun zama abokanan tarayyar Allah ne wajen halittar sammai am ko kuma ga tambaya ta uku atainahum kitaban wani littafi muka saukar musu fahum wanda yasa suke wannan shirkar su kyale ubangijin da ya cancanta a bautata masa su bar kiran ubangijin da ke amsa kiran mai kiransa su dinga bautata wa shirme suna kiran wanda ba zai amsa ba ka tambaye su ko wani littafi ne muka saukar musu wanda ya ba su goyon baya ya ba su damar su zauna akan wannan tunanin da shirka fahum suka zama su ala bayyinatin suna bisa wata hujja minhu daga abin nan da muka ba su ko muka saukar musu tambaye su cikin ukun nan wace amsa za su bayar an fahimta akwai wani abu da suka halitta a bayan ƙasa ɗaya ko su sun zama sun taya Allah sun zama abokanan tarayyar Allah wajen halittar sammai biyu ko kuma a ko wani littafi da aka saukar musu suna su iya su aka ce su dinga bautar wani Allah ba Allah ba babu amsar ko ɗaya daga ciki sai Allah ya ce bari ba amsar ko ɗaya daga cikin ukun can iya ido zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura azzalimai ba komai suke sashin su suke yi wa sashi alkawari ba sai rudi kafirai kawai rudi ai ku bi mu ku ma na abuduhum illa li ai su kun san wayannan za su cece mu za su yi mana kaza za su yi mana wannan rudanin rudu ne kawai Allah ta'ala ya ce alƙawarin da azzalimai da suka samu goyon bayan wasu wawayen mabiya suke bin su a matsayin za su tsinana musu wata tsiya a wajen Allah Allah ta'ala ce sashin su ne kawai yake zalunta sashi bisa rudi an fahimta Allah ya tsare wannan suratu fatir aya ta arba'in wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa an mushiriki quraishin game da mushirikan quraishawa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalun Allah ta'ala ce innahum haƙiƙa su mushrikan ƙurayshawa kanu sun kasance idza qila lahum duk lokacin da aka ce da su la ilaha illallah ku ce babu wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah yastakbiruna sai su yi girman kai wa yaquluna su dinga cewa a inna yanzu mu da iliminmu da shekarunmu da mulkinmu da tunaninmu yanzu sai mu zo tariku alihatina mu kyale iyayen gijinmu da damu da iyaye da kakanni muka taso muka gansu suna bautata musu a inna la tariku alihatina yanzu mu sai mu bar bautar iyayen gijinmu li sha'irin saboda wani mawaki majnunin kuma ma tababbe waliyazu billah wai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wai duk wannan wa'azin da wahayin da ake saukawa waka ce kuma waƙar ma daga wanda yake ba shi da hankali sha'irin majnun kai in aka ce mutum sha'ir ne kuma mahaukaci ita kanta waƙar me za ta zama inda ma sha'irun aƙilun ne kila a ciki a tsuntsunci wasu baituka masu amfani amma sha'irin majnun saboda sha'ir mawaƙi majnun mahaukaci shi ke ɗan saboda ya zo da hayaniya kawai wasu matasa ko wasu masu sabon addini sun biyo shi kawai shi kenan sai mu bar a inna da tariku alihatina ya salamu sai mu bar bautar iyayen gijinmu wannan shine abin da mushrikan ƙurayshawa suka faɗa kaga kenan dukkanin su fa sun yi ittifaki akan Allah shi ya halicci sama shi yayi kaza shi yayi kaza amma inda gizo yake saka a bautata wa Allah shi kadai shine fa bazai ba ga gumaka nan da yawa available in wannan ka ka bai baka abin nan baka je wajen wannan wannan amma in guda ɗaya ne in ya hana kai za ka yi amma tun da gasu nan da yawa shi kenan ka je wajen wannan in yaƙi yaƙi sauraron ka ka je wajen wannan kila ya fi sauƙin kai shi ya saurare ka shi kenan a inna la tariku alihatina kaga ba guda ɗaya ba ne alihatina yanzu iyayen cikin namu gabaki ɗayan su don mu basu kuma wanda ma ake so mu bin ba ma ba mu ma yadda da ingancin abin da yake faɗa muna ganin kamar waka ce kuma ma ba mu ma yarda da hankalin zama muna ganin hankali ba zai haka ba a bar alloli da yawa zuwa kama guda ɗaya suratu safat aya ta talatin da biyar zuwa aya ta talatin da shida wa lahu ta'ala anhu ubangiji ta'ala ya faɗa dai game da su a ja'alal alihata ilahal wahida inna hadha la shay'un ujab su dai mushrikan quraisha suka sake ce a ja'alal aliha yanzu ya sanya mana abun bauta ilahar wahida shine abun bauta guda daya a ce ubangiji ɗaya kawai za a dinga bauta duk yawan mutane yanzu duk wanda in aka zo ana roƙo duk yana jin bukatun mutane wannan yana son kaza wannan yana son yanzu duk gaba daya da a ɗunguma gaba daya a dunkule guri guda a dinga bauta ubangiji guda daya inna hadha kai lallai wannan dunkulewa a tattaru a bautata wa Ubangiji guda ɗaya la shay'un lallai wani abu ne uja mai abun mamaki su kansu masu bin wannan hanyar to in ta daɗe ba amma ga hanyoyi da yawa in ka ta nan ga hanyoyi da yawa amma shi kina abu guda ɗaya in ba ita ce mai cin ba fa kai wannan abu da mamaki yake kuma mutane da suke a ja'alal alihata ilahan wahida sun manta da duk wancan imanin da suka yi da girman wanda shi aka ce ya halicci sammai girman halitta kawai ya isa dan an haɗu gaba ɗaya wajen bautata masa shine daidai suratu sad aya ta biyar wa inna ma qarrara Allah ta'ala hadha tauhida sani dai kawai ubangiji ta'ala ya tabbatar da wannan tauhidin لإثباته وتوكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية in ba haka ba sai kace to me hikima kawo wannan tunda duk kowa ya yarda da shi me hikima kawo shi akwai hikima ubangiji ta'ala ya tabbatar da wannan tauhidin na ainihin wato rububiyya li isbatihi dan ya tabbatar da cewa lallai akwai tauhidin rububiyya din wa taukidihi da kuma karfafarsa walilistidlali bihi dan kuma kafa hujja da dalili da wannan tauhidin ala wujubi tauhidi fil uluhiyya akan wajabcin kadaita Allah a wajen bauta kuma an bayyana id domin inna tauhidar rububiyyati lalle shi tauhidin rububiyya yastalzimu alla yu'bada illa Allah in dai har da gaske mutum ya yi imani da tauhidin rububiyya cewa Allah shi ya yi halitta shi ne mai azurtawa shi ne mai talautawa shi ne mai mulki shi ne mai gudanar da halitta to ya tilasta masa wannan imanin da tauhidin rububiyya ya kuma lazumta masa ya tilasta masa Allah yi ubada kada a bautata wa kowa illa ma sai Allah qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kaga wannan aya sai ta hada tauhidan guda biyu Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane u'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku tauhidul uluhiyya kenan me yasa ko kuma wannan ubangijin sai aka ce allazi khalaqakum wannan dai da ya halicce ku kaga tauhidul rububiyya kenan wallazina min qablikum ba ku kadai ba shine ya halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna wannan kawai za ku ku samu takawa ku bauta wa ubangijin nan da ku kun yarda cewa duk halitta da gudanar da ita shi yayi to ku dawo ku bautata masa shi kadai wannan shi zai sa ku samu takawa suratul baqara aya ta 21 wa qala ubangiji ta'ala ya kuma cewa zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafuna Allah ta'ala ce zalikumullah wancanan ku shine Allah wanda aka yi muku bayanin sa din can shine Allah lahul mulk mulki nasa ne to tunda haka ne la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi fa anna tusrafuna ta yaya wai ake karkatar da ku ne wai an fahimta kaga nan ita ma wannan aya ta hada tauhidul rububiyya da me tauhidul uluhiyya domin Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbukum allazi lahul mulk sai kuma Allah ta'ala ce la ilaha illa huwa kaga an hada tauhidan guda biyu shi sa Allah ta'ala ya ce fa anna ta yaya tusrafuna ake sarrafar da ku a karkatar da tunaninku a wawantar da hankulanku a madadin ku bautata wa wancan ubangijin kuma sai ku buge ku bautata wa waninsa suratu zumar zumar aya ta shida wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce falyabudu rabb hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf nan ma an hada tauhidin guda biyu Allah ta'ala ce falyabudu rabba hadhal bait su bautata wa ubangijin wannan ɗakin kamar ka tambaya wane ne ubangijin wannan ɗakin na Ka'aba sai Allah ta'ala ya gaya musu tauhidin rububiyyan da suka yarda da shi sai ce allazi at'amahum min ju'in shi wanda at'amahum ya ciyar da su min ju'in daga yunwa lokacin da suka ji yunwa shi ke ba da ruwa a yi noma a samu abinci a yi kaza a yi kaza wa amanahum kuma ya amintar da su min haufin daga tsoro allazi at'amahum min ju'in kaga nan ma quraisha ake gaya wa su sun sani sun san halin da suka shiga na yunwa sun san halin da suka shiga na tsoro da firgici to sai Allah ta'ala ya ba su abinci ya yalwata musu sannan ya yaye musu tsoro din suka samu aminci ya kawo musu abinci ya kore yunwa ya ɗauke musu yunwa ya kawo musu aminci ya janye musu tsoro to ubangijin da yake irin wannan aikin shi ya kamata su bautatawa an fahimta suratu quraish aya ta uku zuwa ta hudu fa zakara ta'ala ubangiji ta'ala sai ya ambata annahu wahdahu cewa shi kadai khaliquhum shine mahaliccinsu su wa raziquhum shine mai azurta su wa hadha mimma la yashkuna fihi wannan yana daga abin da ba sa kokonto a cikin sa ba sa shakka da haka ubangiji ta'ala yana gaya musu cewa shi ya halicce su shine mai azurta su kuma ba su da kokonto game da wannan wa ja'ala dhalika hujjatan alaihim sai Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama hujja a kansu fi wujubi ikhlasil ibadati lahu a cikin wajabcin tsarkace bauta gare shi wahadahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya ba tare da hada shi da wani ba wanda yake ciyar da kai kuma ka je kana bautawa waninsa wanda yake amintar da kai daga tsoro kuma ka dinga bautawa waninsa ubangijin da yake halicci sama ta yi maka rumfa ya yi maka ƙasa kake takawa kuma ka dinga bautawa waninsa ya baka lafiya ya baka arziki ya baka dukkan abubuwan da kake bukata na rayuwa shi sa Allah ta'ala ce duk wanda ya mutu yana shirka ba zai yafe ba duk wanda ya mutu yana shirka Allah ta'ala ya ce an zo gurin Allah ba zai yafe masa ba Allah ta'ala ya maimaita wannan a wurare daban-daban cikin alkur'ani saboda butulcin ya yi yawa Allah ya yi wa ɗan adam komai amma kuma sannan wato a haluku wa yi uba da gairi in ya halitta kuma a dinga bauta wani na wa arzuku in azurta wa yushkaru gairi kuma a dinga gode wani na to ko kai aka yi shirka ba aka yafe ba ko za ka yafe yanzu a ce ka siyo abinci ka ba da kuɗin cefane kawai wata rana kana zuwa gida sai ka tarar da wani ƙato cikin gida ya bararraje a kan tirisita mala an dafo mashi shinkafa da taliya taka da naman da ka siyo zuku-zuku a ciki matarka tana gefensa ko matarsa tana gefen wancan an fahimta sannan kuma tana ɗebo abincin tana samu a maki ta gafiru kuma a gidan da mutum ya gina eh وقال تعالى وبنجي تعالى يتي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون قل كتي الحمد لله يبود قوديا سنتبتك الله وسلام da aminci ala ibadihi amincin Allah ya tabbata ga bayansa allazina tsafa wa'anda ya zabe su Allah ka zaɓe mu Allahu Allah yana tambaya shin yanzu Allah khairun shi ya fi alheri amma yi kuna ko kuma abinda kuke yin shirka da shi tambaya Allah ta'ala yake Allahu ai a Allahu khairun shin Allah shi ya fi zama mafifici shi ya fi alherin a bautata masa a nemi arziki a nemi lafiya a nemi komai a wajensa amma yi kuna ko kuma a'a wanda ake hada shi da shi ne wato abinda kuke yin shirka da shi amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun Allah ta'ala ce amman khalaqa samawati wal arda man khalaqa amman khalaqa samawati wal ard shin wannan da ya halicci sammai wal arda da ƙasa wa anzala lakum minas sama'i ma'a ya saukan muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi Allah ta'ala ce muka tsirar bihi da shi wannan ruwan hada'iqa gonaki za ta bahadatin ma'abota banƙaye wato masu ban sha'awa ne za ta bahaja ga ta yi koriyar shar gona malam Allah ya saukar da ruwa an yi shuka ya banya da ta fito ma kana lakum bai kasance abu bane mai yiwuwa a gare ku an tumbitu shajarha inda an kyale ku ku tsirar da shukokin da bishiyoyin da ke cikin gonakin to yanzu a ilahun shi yanzu akwai wani abun bauta ma Allah da ya dace a hada shi da Allah kaga dai shi irin aikin Allah kaga anan an hada ma tauhidul uluhiyya da rububiyya yanzu ga ubangijin da ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya saukar da ruwa aka yi shuka ya tsirar da shuka din gonaki suka zama ababen ban sha'awa wanda in ba dan shi ba babu wanda ya isa don ruwan ya sauka ya tsoro da shuka to yanzu a ilahun a ce a hankalce akwai wani ubangiji da ya kamata a bautata masa ma'allahi da ya kamata a haɗa shi ma'allahi tare da Allah bal Allah ta'ala ce bari dai ƙaumun mutane hum su masu haɗa Allah da wani ƙaumun mutane ne ya adiluna kalmar ya adiluna ko dai ka ce mutane ne ya adiluna da suke daidaita Allah da wani ko kuma ƙaunin ya ajilun mutane ne masu karkacewa gaskiya ga gaskiya ga hanya amma sai su bauɗe da ƙaunin ya ajilun mutane ne masu bauɗewa gaskiya amman ja'ala al-arda qararan yanzu wanda ya sanya ƙasa ta zama tabbatacciya ba ta tambal tambal ko tangal tangal wa ja'ala khilalaha anhara ya sassaƙa ƙoramu a tsakiyar ƙasar in ka je nan hanyar nan sai ga wani dam in ka je nan sai ga wani kogi haka ya sanya khilalaha a cikin ƙasar anharan ya sanya wasu ƙoramai ƙoramu wa ja'ala laha rawasiya kuma ya sanya wa ƙasar manya-manyan duwatsu waɗanda sun taimaka wajen kafe ƙasar kar ta dinga rawa wa ja'ala bainal bahraini hajiza kuma ya sanya wani shamaki wani kariya tsakanin tekuna guda biyu bainahuma barzakhun la yabghiyan ba sa ƙetare wa juna in ka gani sai ka sun taho kamar za su haɗu amma an sanya wani shamaki wannan ruwan kalarsa daban ruwan wani guri ne aka ce wani kogi ne wanda aka ce guda biyu suna na na ina wajejen jordan yake an ce ruwan guda biyu ne za a gan shi in ya zo ruwa ne duk gaba ɗaya amma Allah ta'ala ya sanya wani barzak wani shamaki ba sa haɗuwa wannan yanayinsa daban wannan yanayinsa daban to ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya baharai ne tekuna guda biyu ga su dukkanin su ruwa ne amma ya sanya hajizan wani shamaki wata kariya tsakaninsu wanda wannan ma wata ƙudura ce mai zaman kanta ta Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce a ilahun yanzu a wani ubangiji ma'allahi da za a hada shi da Allah bal ya ce kai dai bari kawai aksaruhum la ya'lamuna yawancin su jahilai ne inda karatu ina mutum zai yi wannan haukan ubangijin da yake irin wannan kuma ka zo ka bauta ubangijin da ko sauro bai isa ya ba ko fukin sauro يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه kuda in ya zo ma ya dira abincin ya ja abin da ya ja baka yi saka kwace ba daga bakinsa da ufar ɗalibu wal matsulu ka duba Allah madaukakin sarki yadda ya ce da ufar ɗalibu wal matsulu duk sun su bin an fahimta mutum ya zo shi da kansa zai je daji ya sassako itace ya waru wani ya ce wa matarsa ce girki kuma ya gyaggyara wani ya fiffike shi ya shafa man mai ya samu riga ya dinga bauta masa ya Allah ne kai na ilimi na karatu yake anan kaga profesa malam ya yi digiri na daya ya yi digiri na biyu ya yi na uku ya zama ya kai sun waura takuri a karatu amma karatun tun da ba na sanin Allah wanda ya ga yana yana yi wa saniya sujada ka je indiya ka gani da yake ba karatun sanin Allah bane sai ga mutum ya fadi yayi wa dabba saniya ma a cikin dabbobin ya fadi yayi mata sujada wai ya ga Allah wani dan uwa ya je ce ai ba a cin ai ai a indiya ba a cin sa ai sa Allah ne ka ji ba akwai wani shi ba da yake tuno lokacin jahiliya ce shi ke zuwa ya siyo ingredient a kasuwa ya siyo fulawa ya siyo sukari ya siyo kaza a zo a yi Allah na alkaki ya ce shi da kansa in ya ji yunwa yake ba shi mamaki cinye kayansa kuma ya koma kasuwa ya kuma siyo ingredient ya kuma hada kuma ya faɗi ya masa jada shi za Allah ce bal hum bal aktaruhum la ya alamuna ba karatu ina karatu zai haka to kuma duk wani karatu ba na sanin Allah bane shi ba a kiransa karatu sai dai wanda zai taimaka ne ka san Allah ba a kiran mutumin da bai san Allah ba mai karatu babu karatu sama da sanin Allah amman yujibul muttar idza da'a yanzu wanda yujibul muttarra wanda ke amsa bukata ko ke amsa kiran al-muttarra wanda ke cikin matsananciyar bukata idza da ahu lokacin da mai bukatar ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye cuta wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma yake sanya ku ku zama kalifofi a bayan ƙasa duk aikinsa ne ba wannan ba wani mai aiki sai wannan duk wanda ke cikin tsananin bukata ya kira Allah yana amsa sannan ya yaye damuwa ya yaye bakin ciki ya yaye cuta ya yaye talauci wannan so ne sannan kuma shi yake sanya ku ku zama kalifofi a bayan ƙasa wane ya gaji wane wane ya gaba cenuwarsa wane ya hau wane ya sauka wane ya hau duk Allah ta'ala shi yake wannan canje canja Allah ta'ala ya ce a ilahun yanzu akwai wani abun bauta ma Allahi da za a hada shi tare da Allah kalilan ma tazakkaruna kaɗan ne daga cikin mutane kaɗan ne ta tazakkaruna suke tunani amma yahdikum fi zulumatil bar wal bahr wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati yanzu wannan da yahdikum yake shiryar da ku fi zulumatil bar a cikin duhun albarri tudu wal bahr da tudun teku ya shiryar da ku ku gane hanya duk duhu sai ga Allah ta'ala ya zo sadda kai ana ɗauke wuta ko an yi tashi ba wanda zai batan kai zai tafi gida haka a cikin teku in ana tafiya a cikin jirgin ruwa dare yayi Allah ta'ala haka yake shiryar da direban nan ba zai batan kai ba haka zai kama hanyar da ya saba fitar da mutane je fitar da su wa man yursilu riyaha wannan da yake aiko da iska bushran ta zama bushara ta share hanya baina ya dai rahamati gabanin rahamarsa ta zo ta ruwan sama aiko ta iska mai daɗi ka ji duk gari duk ana ta gumi ana ta zafi sai can ka ji wata iska mai daɗi duk ta kori zafin wannan duk iska ce mai share fagen saukar ruwan sama kuma duk Allah ta'ala shi yake wannan yake aiko da wannan protocol din a ilahu ma Allah Allah ta'ala ya ce yanzu akwai wani abun bauta tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke haɗa shi da shi da shirka fa fi hadhihi al-ayati kulliha mala yace a cikin waɗannan ayoyi gabaki ɗayan su yunkiru ta'ala ubangiji ta'ala yana yin inkari alal mushrikina akan mushrikai alladhina yuqirruna mushrikan nan da suke tabbatarwa bi annahu ta'ala da cewa ubangiji ta'ala wahdahu shi kadai huwa khaliqus samawati wal ard shine mahalicin sammai da ƙasa wa annahu wahdahu kuma sun yadda cewa shi shi kadai ne annafi'u mai amfanarwa ad-darru mai cutarwa sun yadda bi anna hadha al-iqrar wai amma wannan tabbatarwar da suka yi lam yanfa'ahum abun mamaki bai amfane su ba sun yarda ubangiji ta'ala shine mahaliccin sammai da ƙasa shi yake amfanarwa shi yake cutarwa amma wai wannan yardar wannan tabbatarwar ba ta yi musu amfani ba id ja'alu ma Allah ilahan akhar tunda sun sanya wani abun bauta tare da Allah tunda sun hada ubangiji tare da wani a cikin bauta yad'unahu suna roƙonsa kama yad'una Allah kamar yadda suke roƙon Allah wa hadha ainu tanaqudi wannan shine ainihin tukka da warwara in kana neman tukka da warwara to shine wannan wannan ko kuda ko fuffuke bai taba halitta ba sai kuma wanda ka yadda duk wannan halittun shi ya halicce su sai ka ƙi ka bauta masa sai ka zo kake bauta wanda a tarihi ko tsinke bai halitta ba ba ta naƙudi da Allah akwai tufka da warwara shi sa wancan imanin in shi shi kaɗai mutum yake da shi ba zai shiga aljanna kuma dan mutum ya tsaya iya wancan bai yi burge ba dan su abu jahil da sauran kafirai duk suna da imanin imanin tauhidin rububiyya ba in mutum ya tsaya shi shi kaɗai ya rike wannan ba zai shiga aljanna shi yasa sai ga mutum yana yin shirka yana abun nan an yi magana sai ce wai ai musulmi ana kafurta musulmi to ai duk musulmin da ya yarda da wayancan manya manyan halittun kuma ya zo yana hada Allah da wani to ai an shirka kenan ai ita ce shirka ai an bayyana yake cewa wa hadha ainu tanaqud wannan shine ainihin tukka da warwara al mukhalif shar' wanda wannan tufka da warware ta saba wa shari'a wal aqali ta saba wa hankali iz domin man tafarrada bi jami'i hadhihi tasarrufati wanda ya kaɗaita da dukkan waɗannan tasarrufi tasarrufa tasarrufan wanda ya kaɗaita da dukkan wannan gudanarwar min al-khalqi tun daga halitta wal rizq da azurtawa wal ihya da rayawa wal imatati da kashewa fa haqqun to ai shi ya cancanta an yi furada a kadaita shi bi jami'i anwa'i ta'ati da dukkan nau'o'in biyayya ko wa lihada dan haka ne an kara ta'ala alaihim ubangiji ta'ala yayi inkari gare su bi ƙaulihi da faɗinsa a ilahun ma'alla shi sa duk ayoyin da muka karanto in aka zo ƙarshe zai ce a ilahun ma'alla kaga ga tauhidin rububiyya to tun da sun yarda da waccan tauhidin rububiyar a madadin su bautata wa wannan ubangijin kuma sai su hada shi da wani yanzu wanda ya wancan aikin a kuma hada shi da wani abun bauta daban shine Allah ta'ala ya dinga musu inkari da a ilahun ma'alla ولم يقل ولم يقل تعالى ubangiji ta'ala bai ce a khaliqun ma Allah ba domin ba rububiyyar ce suka inkari ba ka duba wani fiki wata balaga ta alqur'ani ba a ce a khaliqun tunda an ce amman khalaqa samawati wal ba a ce a khaliqun ma saboda dama ba akan mas'alar halitta ake magana sun yadda da wannan akan bautar ake magana to ubangijin da ya wancan yanzu shi ya kamata a bauta ta ko waninsa shi sa Allah ta'ala bai ce a khaliqun ma Allah ba لأنهم لا ينازعون في هذا دومين باسا جائن جا باسا جائية أكن ولا وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية وبنجي تعالى يا بينا باتي دكما روشي والشركة أتكي الربوبية وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض ya ɓata ya kuma rushe yin shirka a rububiya dama zan can a yi shirka da shi a rububiya wannan ma ba zai yiwu ba wa annahu law kana zalika domin da hakan ya faru to lalle da an samu matsala la fasadati samawati wal ard da sammai da ƙasa duk sun rushe sun lalace wa hadha mudrakun aidan bi badahati al wannan shi ma abin da za a iya riska ne da wayayyen hankali in dai hankali wayayye ne zai riski haka yanzu inda an ce halittar sammai Allah ubangiji guda biyu ne suka yi sammai ko alloli guda biyu ne suka haɗu suka yi haɗin gwiwa suka yi halittu da an samu wata rana yaƙi za a yi wannan ya nemi ya mamaye teritori ɗin wannan wannan shi ma ya ƙoƙarin abin nan ko shi sa Allah maɗaukakin sarki ce wannan dama wancan tauhidin rububiyan dole ne kowa ya kawai saboda in ba a yi hakan ba ma duniya ba ta zauna a yi wani ma ya talauci ya ishe shi kawai ya zo ya ce wallahi da ƙaho a hannunsa yake sai ya hura kuma wallahi sai ya bari an kwanta bacci an bayyanta qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce mattakhadallahu min waladi da dai Allah bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ila kuma babu wani abun bauta tare da shi domin da an samu haka sai ce idan da ku akwai wani abun bauta tare da Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaqa to da kowane ubangiji ya da tun an raba garin kowanne da ya kwashi ya tafi da iya abin da ya halitta kuma da ƙarshe wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sai an samu wani yayi fin karfi da zalunci akan daya subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yushriku amma yasifun game da abin da suke sufanta shi da shi suratul mu'minun wa qal a cikin suratul anbiya aya ta 22 Allah ta'ala ce law kana fihi ma aliha da a cikin sama da ƙasa akwai wani ubangijin bauta illallahu banda Allah la fasadata da sun rushe an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta amin astaghfiruka